يغفر لك الله ما تقدم من ذنب ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما آهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفرق سورة البقرة da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alif lamim sai ya ce zalikal kitabu la raiba fi maganar farko da Allah ya yi a wannan sura ya ce zalikal kitabu la raiba fi wancan littafin babu shakka a cikinsa ya faɗi wannan magana a farkon suratul baqara zalikal kitabu la raiba fi wannan littafin qur'ani babu shakka a cikinsa kafin ka karanta qur'ani abinda zaka fara cin karo da shi kenan littafin da zaka karanta din nan littafi ne wanda babu shakka a cikinsa littafi ne daga wajen Allah ba mutum ne ya shirya shi ba to ya faɗi wannan magana babu mamaki akwai mai shakka to shi yasa kafin a ci gaba da magana a wannan aya ta ashirin da uku Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalla
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين farkon suratul bakara Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fi wannan littafin da za ku karanta babu shakka a cikinsa wallahi banda qur'ani babu wani littafin da zaka ga an faɗi irin wannan magana kafin ka karanta littafin Allah ya kore maka shakka ya ce to littafin da ke gaban ka nan wannan littafi da ka ɗauke shi wannan littafi da zaka karanta babu shakka a cikinsa ana kore maka shakka tun kafin ka karanta littafin ba ka samun irin wannan magana a farkon littafin a taura ko a farkon littafin injil ko littafin azzabur kana samun sa ne kawai a farkon littafin qur'ani dalikal kitabu la raiba fi kafin ka karanta Allah ya kore maka shakka kada ma ka yi tunanin mutum ne ya kirkiro littafin nan لا ريب فيه بمعنى لا شك فيه wannan littafin babu shakka a cikinsa to sai Allah ya ce au wa in kuntum fi raibin idan kuwa kun kasance kuna shakka din mimma nazzalna ala abdina game da abin da muka saukar wa bawan mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wata siffa ta manzon Allah wacce tafi a siffanta shi da bauta shi yasa Allah ya kira shi abdina bawanmu ita ce siffa mafi ɗaukaka da za a siffanta ɗan adam a siffanta shi da cewa bawan Allah to idan kun kasance kuna shakka game da littafin da muka saukar wa bawanmu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kalubale. fa'atu bi suratin min mislihi idan kuna shakka ba Allah ne ya saukar da Qur'ani ba annabi ne ya kirkiro Qur'anin to ai annabi mutum ne ko kuma mutane ne annabi mutum ne kuma mutane ne kuma ku je an ba ku kalubale fa'atu bi suratin min mislihi ku je ku kawo sura guda ɗaya kawai daga cikin kwatankwacin Qur'ani wad'u shuhada'akum kuma ku kira waɗanda za su yi muku shaida min dunillahi waɗanda ba Allah ba ku kira shaidu ku aje su ku kirkiro sura guda a kawo suran qur'ani a kwatanta da naku sura a gani in dai shi ne ya kirkiro qur'ani to kuma za ku iya in kuntum sadiqina in dai kun kasance masu gaskiya cikin da'awarku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkiro Qur'ani. Jama'a annabawa suna da mu'jizozi da yawa. Idan aka ce mu'jiza ana nufin annabi ya aikata wani abu wanda ya saba tunanin ɗan adam. Misali annabi Musa yana da sanda wanda in ya jefar da ita sai ta zama cijiya ko kuma in ya sa hannunsa a hammata ya cire ko a wuyan riga sai ta rika haske waɗannan su ake kira mu'ujizozi abinda yake gagarin wani ya irinsa to duk wani annabin da Allah ya turo duniyan nan yana da mu'jiza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da mu'ujizozi da yawan gaske. kai babu ma wani annabin da ya samu mu'ujizozi waɗanda yawansu ya kai yawan wanda aka ba wa manzon Allah. Babu mamaki mu samu wani lokaci cikin karatunmu na gaba, mu karanta wasu daga cikin mu'ujizozi na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ta amma ku lura, babu wata mu'ujiza ta manzon Allah da ta wuce wannan littafin da muke karantawa shine littafin Qur'ani duk cikin mu'ujizozi na manzon Allah babu mu'ujiza da ta fi Qur'ani domin wannan kalubale Allah madaukaki ya yi shi ga larabawa tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin makka da farko a suratu hud aya ta goma sha uku Allah ya ce, Am ya ƙulu naftara.
Am ya ƙulu naftara. Kul fa'tu bi suratin mislihi. Am ya ƙulu naftara. Kul fa'tu bi ashiri suwarin mislihi muftarayatin wadu'u man istata'atun min dunillah. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بإلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون سورة هود aya ta goma sha uku Allah ya ce am yaqulu naftara lokacin manzon Allah yana garin makka ca ko dai kafirai cewa suke Muhammad shi ya kirkiro Qur'ani to idan suna faɗin haka qul fa'tu bi ashir suwarin mislihi ka ce ku je ku kawo surori guda goma kwatankwacin Qur'ani muftarayatin waɗanda aka kirkiro wad'u man istata'tum min dunillah ku kira waɗanda za ku iya sabanin Allah in kuntum sadiqina in dai kun zama masu gaskiya cikin da'awar ku cewa Muhammad shi ya kirkiro Qur'ani kuma ku je ku yi fa in lam yastajibu lakum idan kuwa ba su amsa muku ba ba su iya kirkiro surori guda goma din nan ba fa'alamu sai ku sani ku musulmai annama unzila bi ilmi Allah wannan littafin Allah ya saukar da shi ne da ilimin Allah Allah ya saukar da shi ne da iliminsa wa Allah ilaha illa huwa kuma lallai ne fa babu abin bauta sai shi Allah kenan Allah shi ya saukar da littafin don haka ba dan adam da zai iya irinsa fa hal antum muslimun shin wannan ya isa ya gamsar da ku ku tabbata musulmai wannan ya isa hujja ga duk mai imani ga littafi an rasa wanda zai yi irinsa lokacin annabi na maka aka ce ma Qurayshawa ku je ku kawo surori guda goma kwatankwacin Qur'ani idan dai ku yadda cewa Allah shi ya saukar da Qur'ani ba ai annabi Muhammad bai taba zuwa makaranta ba bai taba rubutu ba bai taba karatu ba duk hadisin da ka gani an cewa annabi ya taba rubutu ƙarya ne manzon Allah bai taba rubutu ba bai taba karatu ba har ya bar duniya to ga littafi wanda ummiyi wanda bai taɓa iya karatu da rubutu ba ya saukar da shi, ana kuma ƙalubale ga manyan masu ilimi na duniya ba ma surori ɗari da goma sha hudu da ke cikin ƙur'ani aka ce ku yi ba, surori guda goma, kacal ku je ku yi irin sama na mu gani. in kuntum sadiqina in dai kun kasance masu gaskiya lokacin manzon Allah yana maka aka yi kalubale ga larabawa sannan ga fitattu mawaka cikin larabawa masu fasaha da ilimi aka rasa wanda zai amsa wannan kalubale ya je ya kawo nashi ƙur'anin mai sura goma wanda zai fi littafin ƙur'ani ko ma ya zo daidai da ƙur'ani ɗin a suratul tur Allah ya ce am yaquluna taqawwalahu bal la am yu'minun yaquluna taqawwala bal la yu'minun haka فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين Allah ya ce am yaquluna taqawwala ko cewa suke annabi ya kirkiro Qur'ani idan arna suna cewa annabi ne ya kirkiro Qur'ani Allah ya ce bal la yu'minuna a'a ba su dai imani bane kawai faɗi suke idan ko da awarsu suna ganin gaskiya ce falyatu bi hadisin mislihi to su je su kawo labari ɗaya kawai labari guda kwatankwacin na Qur'ani in kanu sadiqina in dai sun kasance masu gaskiya manzon Allah ya yi shekara goma sha uku a makka yana wa'azi babu wanda ya amsa mar ga ƙalubale an yi ba a samu wanda zai fito ya ce ya yarda zai zo ya kara da Allah ya yi wani littafi wanda ya kai darajar Ƙur'ani ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin madina Allah maɗaukaki ya rage wannan muƙabala ɗin a suratul baqara ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin kai tunda da kun kasa kawo surori goma to yanzu sura ɗaya muke so ku kawo ma goma ta yi yawa ana son wanda zai iya zuwa ya yi sura ɗaya tak ba dai samu ba kai karshen ta a suratul isra'i sai Allah ya ce kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu ولئن
bi mithli hadha al-qur'an اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا da Allah ya ce to ka gaya musu la in ijtama'atil insu wal jinnu da dai aljannu da mutane kaf ba- a bar ma maganar larabawa kadai ba ma yan adam ba kadai a taro aljannun duniya karkaf a hada da mutanen duniya kaf a tara su ala an ya atubi misli hazal qur'ani akan cewa su kawo kwatankwacin wannan qur'anin la ya atuna bi mislihi ba za su kawo kwatankwacinsa ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su ya kasance mai taimako ga sashi misali a kawo wannan farfesa ya gwada nashi fasahar inda ya tsaya farfeson aljani shi ma a kawo shi ya ci gaba inda ya dakata a kawo wani takadari ifritun min aljinni shi ma ya ci gaba inda ya tsaya shi ma a kawo wani ya ci gaba har zuwa tashin kiyami a ta- tashin kiyama Allah madaukaki ya ce ba su iyawa me yasa ba za su iya ba saboda ba mutum ne ya yi littafin ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya shirya Qur'ani da an samu wanda zai yi kamar Qur'ani amma littafi ne wanda Allah ya saukar da shi da kansa afala ya tadabbaruna al-Qur'an haka ne أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Allah ya ce afala ya tadabbarun alquran shin ba su tadabburin qur'ani ba su tunani su suranta karantar wanda ke cikin sa walau kana min indi ghairi llahi da dai ba daga wajen Allah qur'ani yake ba lawajadu fihi ikhtilafan kaseera da sun samu sabani mai yawa cikin littafin qur'ani to saboda littafi ne daga wajen Allah shi yasa in ka duba karantarwan qur'ani ba ka samu wani sabani Allah shi kara mana imani manahilul irfan littafin imamu zarkani mujallar na biyu shafi na 129 ya ce faƙad ta haddallahu a immatal bayan an ya bi suratin min mislihi Allah ya yi ƙalubale ga malamai masu fasaha ya ce su kawo kwatankwacin ƙur'ani sura guda wa aqsaru suratin hiya suratul kautsar sura da tafi gajarta ita ce suratul kausar inna a'tayna ita ce surar da tafi gajarta cikin qur'ani da kuma wal asr wa ayatuha thalathun kisarun inna a'tayna ayoyin ta guda uku ne su ma ayoyin gajajjeru ba su da tsawo Allah ya ce su kawo sura ko da tsawonta kar ya wuce inna a'tayna ko wal asri wa idza kana a'immatul bayan fi asri izdiharihi والنباغة فيه قد ajizu idan ko ya kasance malamai da suka yi zamani da manzon Allah sun gaza sun kasa kawo sura gajeruwa kamar inna a ataina yace to fasairul khalqi ajaz sauran halittu kuwa su za su fi gazawa wanda ya yi zamani da annabi ya kasa kawo kwatankwacin sura gajeruwa ta ƙur'ani to yaushe za a samu wani malami da zai iya kawowa an samu wanda ya gwada a tarihi wannan kalubalen akwai wanda ya tanka wa Allah tabaraka wa ta'ala shine musailima bin al-habib al-kazzab wani daga cikin shugabanni ne na banu hanifa yana kasar yamama kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taquma sa'atu hatta yub'atha dajjaluna kazzabuna qaribun min salasina kulluhum yaz'umu annahu rasulullah kafin tashin kiyama za a samu mutane talatin in ji annabi sallallahu alaihi wasallam za a samu mutane kamar talatin waɗanda dukkansu za su yi da'awan annabawa ne musailima ya bayyana tun annabi yana da rai ya ce shi ma annabi ne tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai ya ce shi ma manzon Allah ne har ma kuma ya samu jama'a da yawa magoya baya ya yi ƙarfi ƙwarai da gaske a ƙasar shi dama sarki ne kasan an ce annasu ala dini malikihum mutane suna bin addinin sarkinsu idan sarki ya shiryu to al'ummarsa duk sai su shiryu in sarki ya lalace to al'ummarsa gaba ɗaya su lalace saboda tsoron shi wannan sarki ne ya yi da'awar shi ma annabi ne har ma ya rubuta wasiƙa ya aiko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin ya auku kusan mutuwar manzon Allah a wasiƙar ya rubuta cewa ya kai Muhammad a bai sa sallallahu alaihi wasallam ba ai kafiri ne ka faɗa wa mutane gaskiya da yake ku shawa murdiya ne da ku da danniya Allah ya turo mu ni da kai mu biyu aka turo duniyan nan amma saboda baba ranku da ka zo sai ka ce wai kai kadai ne kuma har ma ka cewa ana khatimun nabiyyi na ni ne cikamakin annabawa wato ka toshe ni bani da wata kafa kenan kuma duniyar Allah ya raba ta gida biyu rabi naka rabi nawa da ka zo ya ce wai dun naka ne saboda haka wannan wasiƙa ce zuwa gare ka ka yi gaskiya ka faɗi magana ta gaskiya jama'a su shaida mu biyu ne wato duk kafirin da za a yi yanzu ba zai yi kafirci irin na baya ba wallahi kafiran da sun fi tsageranci da kafirci ka ji wani wanda ya rubuto wasiƙa musamman ya auko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da izgili a sahihul jami'i hadisi na 5328 Abdullahi bin Mas'ud ya ce lokacin da aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wasiƙa aka karanta masa annabi ya dubi ɗan saƙon ya ce masa laula annaka rasulun labarabtu unukaka in ba don kai jakada ne ba kai ɗan sako ne ba da na sa an filla wuyanka abin da kai ɗin nan ya cancanci a kashe ka har da ka iya ƙoƙarin ka ɗauko irin wannan sako ka kawo min to sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu damar yaƙar musailima ba domin musailima ya bayyana ne kusan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba shi kadai ne ya bayyana zamanin annabi yana da awar shi manzon Allah bane akwai wasu akwai wanda ake kiransa al-aswadul anasi mutumin da ya fito a yaman to amma shi an kashe shi tun kafin ma mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sajah mace ce ta fito ita ma tana da awar annabiya ce da musailima ya fito yana da awar annabi ne ya samu karbuwa sai suka yi aure da ita kaga annabi ya auri annabiya akwai tulaiha bin khuwailid al-asadi shi ma ya fito ya da awar annabi ne to amma shi daga baya ya tuba kuma musuluncinsa ya yi kyau wato har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai samu damar yakar musailima ba in ka duba albidaya wan nihaya na ibnu kasir mujallal na hudu shafi na 344 amr bin al-asi yana cikin manyan kafiran makada don yana cikin waɗanda suka yaƙi manzon Allah yakin badar yakin uhud yakin khandak yana cikin manyan dakarun ƙurashawa daga baya ya musulunta to kafin ya musulunta lokacin da ya ji labari musailima ya bayyana sai ya kai mishi ziyara saboda dama garinsu ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi amr bin al-asi baya kaunar annabi muhammad tunda yanzu an samu wani wanda yake kishiyantar manzon Allah zai tafi ya mara masa sai ya kai masa ziyara a ƙasar Yamama, ya taho gidansa ya karɓe shi hannu biyu sai Musailima yake tambayansa ma za unzila ala sahibikum bi makka fi hazal hin wace sura aka saukar wa annabin ku kwana-kwanan nan yana tambayar Amr bin al-Asi sai Amr bin al-Asi ya ce masa laqad unzila alaihi suratun wajizatun baliga Allah ya saukar masa wata sura gajeruwa mai cike da fasaha, kaga dai bai musulunta ba, amma ya gamsu cewa surar da aka saukar ɗin cikinta akwai fasaha. Sai Musailima ya ce masa wa mahiya, mecece sura? Sai ya ce kwana-kwanan nan Allah ya saukar wa Muhammad da wata sura, wal asri innal insana lafi khusri wal asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ga ta gajeruwa kuma ga cike da fasaha sai musailima ya sun kuyar da kansa ya yi shiru wai shi ma ana saukar mar wahayi can sai ya daga kansa sai ya ce wa laqad unzila alayya misluha kaga na yi shiru ya ce ce wahayi ni ma ake min yanzu aka saukar min da wata sura kamar waccan sai amru bin al-as ya ce wa ma huwa gaya min sura in ji sai ya ce ya wabar ya wabar innama anti uzunanin wa sadar wa sa'iruki haqrun faqar wa suran da aka saukar mar kenan kaifa tara ya amr shi ya ka gani hajjar yana tabbawa ya ka gani to sai ka kwatanta wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ga kuma suran musailima ya wabar ya wabar innama anti uzunanin wa sadar wa sa'iruki haqrun faqar yace ya ka gani ka ji shu'umi sai ya ce wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kazibun ya ce me ma kake tambaya na wallahi ka san cewa ni kaina na sani wannan abu da kake faɗa ƙarya ne duka fa'arna ne suke faɗa da juna wato lokacin da aka yi yakin Uhud kun san yakin Uhud shine yaki da ya biyo bayan yakin Badar a yakin Badar musulmai sun ci galaba an kashe kafirai da yawa an kama wasu da yawa fursunoni wannan ya ɓata wa mutanen makarai don haka suka yi alwashin sai sun ɗauki fansa aka yi yakin uhudu a yakin uhudu aka kashe hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an kashe hamza aka faffarka gawansa aka wulakanta shi lokacin da aka gama yakin uhudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ga gawan babbansa hankalinsa sai ya tashi da ya dube shi ya ce rahmatullahi alaika in kuntuma alimtuka illa wasulan lirrahim fa'ulan lil khairati ce Allah ya maka rahama ya kai hamza lallai ni tsawon zamana da kai ban san ka ba face mutum ne mai sada zumunta mai yawan aikata alheri wallahi laula huznu man ba'daka alaika لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون سباع yace in ba don ina tsoron waɗanda za su zo bayanka za su yi bakin ciki ba ‘ya'yanka za su yi bakin ciki danginka za su yi bakin ciki a ce ba a binne ka ba ni kam sona shine in barka dabbobi su cinye gawanka a ranar tashin kiyama idan Allah yana tada mutane daga kaburbura kai kuma a tada kai daga cikin dabbobi malamai suke cewa wannan yake gwada muku babu bambanci tsakanin mutumin da aka binne shi da kuma mutumin da wata dabba ta cinye har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son a ce ya bar gawar hamza kuraye da dabbobin daji sun cinye amma abin da ya sa ya yi umarni abin na gawan saboda tsoron ‘ya'yansa ba za su ji daɗi ba, a ce mahaifinsu ba abin na gawansa ba, kuraye ne suka cinye shi. Tunanin haka ya sa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce abin ne shi. Sannan sai annabi ya ce, li'an abu harani Allahu alaihim na rantse. lalle ku har in Allah ya bani nasara akan Qurayshawa muka yaki da su nan gaba na ci nasara a kansu la umassilanna bi salasina rajulan minhum lalle sai nayi ta'adi magawan mutum talatin cikin su a madadin shi Hamza saboda wulakanta gawar Hamza da suka yi manzon Allah ya ce sai ya daukar masa fansa da mutum talatin musulmai na jin haka sai su ma suka ce wallahi la'an abharana alaihim لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط har ko da Allah zai ba mu nasara kan Qurayshawa a wani yaƙi nan gaba to da za mu faffarka gawan Qurayshawan nan mu yi makawayyakin su ta'adin da ba a taɓa yi ma wani cikin larabawa ba wato sai sun ɗauki fansawa Hamza irin wulaƙanci da aka yi magawansa fadin haka ke da wuya sai Allah ya saukar da aya wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum lahu khairul lisabirin واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون nan take sai Allah ya saukar da aya wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi idan za ku rama cutar da aka yi muku ku rama gwargwadon yadda aka cuce ku an wulakanta gawan mutum daya in kun zo ramawa ku wulakanta gawar mutum daya bai kamata ku rama akan mutanen da ya fi mutum daya ba wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wa la in sabartum da za ku yi hakuri la huwa khairul lisabirin da ma shi yafi alheri ga masu hakuri din Allah ya ce wasbir wa ma sabruka illa billah kai hakuri ya kai Muhammad irin wannan wulakanci da aka yi maka hakurin da za ka yi kada ka yi shi don wai an fi ka karfi mm kai hakurin nan kawai su domin Allah ka yi haƙuri domin Allah. Allah yana saukar da wannan aya ta ki sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mun yi haƙuri mun yafe. ku duba wulakancin da aka yi wa babbansa amma nan take manzon Allah ya yafe wa ya kashe hamza shine wahashiyu wahashiyu wanda bakin fata ne bawan wani mutum da ake kiransa jubairu bin mut'im wata mace da ake kiranta hindu bintu utba matar abu sufyan ta ɗauki hayansa akan cewa idan aka zo yakin uhudu ya kashe hamza saboda ɗaukar fansan babanta da aka kashe da kuma ‘yan uwanta da Allah maɗaukaki ya ce wa annabi ya yi haƙuri saboda Allah ya sani gaba za a samu alheri cikin haƙurinsa abin mamaki shine ita kanta hindu ɗin daga baya ta musulunta bayan ta musulunta wahashiyu ya ba da labari da kansa domin shi ma daga baya ya musulunta in ka duba sahihul bukhari mujallad hadisi na 472 hadisin yana da tsawo wanda shi kansa wahashiyu yake ba da labari yace to bayan an gama yakin uhudu na kashe hamza dama an ce in an kashe shi in na kashe shi shikenan na samu yanci da na samu yanci فرجعت إلى مكة حتى فشا فينا الإسلام sai na koma maka na ci gaba da zama ina mai yanci ya ce ina zaune a garin makka shikenan sai musulunci ya dinga yaduwa a a kwana a tashi sai ga musulunci ya yi karfi a garin makka din ya ce a'a to kun ga gashi ya tsokane annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa manzon Allah ta'adi garin da yake zaune shine garin makka musulunci na ta yaduwa musulunci na ta yaduwa ganin haka gashi annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso cewa zai zo makka da jin wannan labari sai ya fita ya yi ƙaura ya ce sun kharajtu ila ta'ifi sai na koma ta'ifa bayan an yi fatu makka makka ta zama karkashin musulunci ina cikin ta'ifa ina zaune musulunci na ta yaduwa ƙasar larabawa ranan sai ga mutanen ta'ifa sun naɗa tawaga guda sun tura mutane goma sha shida zuwa ga manzon Allah su wakilce su suma duk garin sun musulunta sai ce a'a to nan ma bai ci ta zama ba ya gudu daga maka don kada ya yi ido hudu da manzon Allah ya dawo ta'ifa yana ta'ifa ga mutanen ta'ifa sun haɗa kai sun tura tawagan mutane goma sha shida zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su musulunta sai ya ce to yanzu abin da ya fi shi ne in bar garin nan ma in bar kasar larabawan gaba daya don na ga alama duk larabawa gaba nan za su shiga addinin muhammadu kuma da zaran sun musulunta shikenan ba shi da mabuya ya yi shiri ya ɗaura kayansa zai bar garin ta'ifa zai tafi sham siriya sai wani mutum ya tare shi ya ce wai haka ina za ka tafi ya ce ina zan tafi ba ka da labari ga mutanen garin nan duk yanzu za su musulunta kuma ka manta irin ta'adin da na yi wa muhammadu ni na kashe babban safa hamza bayan na kashe babban nasa kuma aka yi wa gawan ta'adi na tabbata in na ido hudu da muhammadu wato al'amarin ba zai min kyau ba sai ya ce wai haka wallahi ma ya ati muhammadan ahadun bi shahadatil haqqi illa khalla anhu mutumin ya ce masa kai tonka akwai abu ɗaya da za ka yi ka kubuta ya ce menene ya ce ba mutumin da zai tafi ga muhammad ya furta kalmar shahada ta gaskiya face annabi ya yafe masa komi yawan laifinsa ya ce ashe yanzu duk girman laifina ɗin nan za a yafe min ni na kashe hamza fa sahihul bukhari shi da kansa wahashiyu yake ba da labarin nan bayan musuluntarsa ni na kashe hamza ya ce zai yafe maka karka damu sai ya ce kai bari dai in gwada sai ya ɗauki takarda ya rubuta wasiƙa ya aika wa manzon Allah a cikin wasiƙan ya ce inni uridu an uslima ya Muhammad ina so zan musulunta ولكن يمنعني عن الإسلام آية من القرآن أما أقوى آية cikin Qur'ani da take hana ni musulunta littafin kan nan qur'ani akwai wata aya guda a cikinsa wanda ayan nan ita take hana ni musulunta nazalat alayka wa hiya qawluhu ta'ala ita ce inda Allah yake cewa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا tace wannan ayan da ta hana ni musulunta ita ce wai Allah ya ce walladina la yad'una ma Allahi ilahan akhar waɗanda ba sa bautan wani tare da Allah to ni fa na bauta wa gumaka wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta kisan sa face da haƙƙi ni ko na kisa na kashe rai kaga hikima bai fito ya cewa annabi ya kashe hamza ba wala ya zununa kuma ba sa zina ni duk uku din nan nayi wa inni qad fa'altu hadhihi al-ashya'u salasa duk waɗannan abubuwa guda uku inni qad fa'altu hadhihi al-ashya'u salasa fa halli min taubatin abubuwa uku din nan da aka faɗa duka nayi na yi shirka na bauta ma gunki na kashe rai babu hakki na kuma yi zina shin akwai hanyar tuba sai manzon Allah ya rubuta wasiƙa ya ce ku aika masa ai Allah ya faɗi a gaba Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا Allah madaukaki ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan manzon Allah ya aika mishi wannan ita ai Allah ya ce sai dai wanda ya tuba bayan ya tuban yayi imani yayi aiki aikin kwarai fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat waɗannan maimakon Allah ya gafarta musu ma kawai bayan an gafarta musu yawan laifukan nasu za a kirga sai a mai da su su zama lada bayan mutum ya tuba idan da ya yi aikin sabo guda miliyan Allah sai ya mai da su lada miliyan saboda haka karkatu karka damu wa kana Allahu gafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan jin kai wa man taba wa amila salihan wanda ya tuba yayi aikin kware fa innahu yatubu ila Allah mataba ai wannan ya koma ga Allah matukar komawa Allah zai yafe masa annabi yasa aka aika masa wannan sako duk da haka kaga dai ya samu amsa cewa kenan za a iya yafe masa duk da yake shi ya kashe Hamza amma kuma sai ya sake aiko manzon Allah wasiƙa yace inna fil ayati shartan ya kai Muhammad cikin ayan da ka faɗa min akwai wani sharadi ka ce illa man taba wa amana wa amila amalan salih sai wanda ya tuba yayi imani yayi aiki aikin kwarai kai waɗannan sharuɗa da yawa wa huwa al-amalu salih wala adri hal aqdiru ala al-amali salih am la ni ko ban sani ba anya zan iya aikin kwarai din ko ba zan iya ba saboda haka babu tabbas kenan tuba na ko za a iya karba sai Allah ya sake saukar da wata aya aka aika ma wahashiyu qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم sai Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim manzon Allah ya aika ma hashiyu Allah ya ce ya ku bayina waɗanda suka yi barna marayukan su suka aikata zunubai masu yawa la taqnatu min rahmatillah kada ku tsebe tsammanin rahamar Allah inna Allah ya zunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai baki ɗaya innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah shine mai yawan gafara mai yawan jin kai kaga wannan ayan ta fi gamsarwa ga wahashiyu inna Allah ya zunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai baki ɗaya da ya ji haka shikenan aka haiko masa wasiƙa wannan wasiƙa sai ta gamsar da shi ashe kenan annabi zai iya yafe masa fantalaka sai ya shirya kayansa ya bar ta'ifa ya kama hanya zuwa madina fama sha'ira illa wa huwa qa'imun ala ra'asihi yace fa kharajtu ma'ahum lokacin da waɗannan 'yan saƙonni na mutanen ta'ifa mutum goma sha shida da aka wakilta su je ga manzon Allah cewa za su wakilci mutanen ta'ifa cewa sun musulunta lokacin da za su fita sai wahashiyu ya bi su hatta qadimtu ala rasulillah har dai na iso garin madina yana zuwa bai tsaya wata wata ba sai masallaci ya taras annabi na sallah annabi na sallama wuf sai ya miƙe manzon Allah ya ce ku kyale shi fala islamu rajulin wahidin musuluntar mutum ɗaya a habbu ilayya min katili alfi kafirin ya fi min a ce na kashe kafiri mutum dubu a ce za a bawa manzon Allah zaɓi a ce ya kashe kafiri dubu ko kuma mutum ɗaya ya musulunta annabi ya ce wallahi zan zaɓi musuluntar mutum guda ɗin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam falan ma ra'ani wahashiyu ya ce lokacin da ya juya kansa ya ganni sai ya ce anta wahashiyu manzon Allah ya ce kai ne wahashiyu qultu na'am sai na ce ni ne ya rasulullah qala sai ya ce anta qatalta hamza kai ne ka kashe hamza wahashiyu ya ce kad kana min al'amri ma balagaka to labarin da ya iso maka da ya iso maka ya rasulullah to yaya manzon Allah zai yi addini ne na Allah kuma duk mutumin da ya furta kalmar shahada shi kenan Allah maɗaukaki ya gafarta masa zunubansa al-islamu ya jubbu ma qablahu musulunta yana kankare duk zunubin da aka yi gabaninsa komai yawan zunubin kafiri ranar da ya furta kalmar shahada Allah ya gafarta masa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني ya kai wa hashiyu za ka iya ɓoyar da fuskar ka gare ni kada in sake ganin ka har mutuwata saboda duk sa'ilin da manzon Allah ya ga wa hashiyu ransa zai ɓaci idan kuwa ran manzon Allah ya ɓaci Allah maɗaukaki zai yi fushi da manzon Allah saboda annabi ya yi fushi da musulmi ya yi fushi da wanda Allah ya gafarta masa manzon Allah ya ce masa ya wa hashiyu ya kai wa hashiyu akhrij ina son ka fita kar ka zauna a garin madina faqatil fi sabilillahi kama kunta tasuddu an sabilillah daga yau ka tafi ka dinga yaƙi ta farkin Allah ka je kai ta jihadi kamar yadda da kake tabbatar da mutane su bar addinin Allah yanzu ka koma kai ta shiryar da mutane akwai fatan Allah madaukaki zai gafarta maka wahashiyu ya ce fakar sai na fita daga garin madina bayan ya furta kalmar shahada gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama ra'ani hatta mata bai sake ganin wahashiyu ba har dai mutuwarsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi iya ƙoƙarinsa bai ziyarci manzon Allah ba bai zo garin madina ba ya ce to falan ma bi ba rasulullah lokacin da Allah ya amshi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فخرج مسيلمة الكذاب abin mamaki shine bayan mutuwar manzon Allah larabawa karkab sun yi ridda illa mutanen gari uku illa musulman da suke makka da madina da ta'if su ne kadai ba su yi ridda ba kuma ku duba karfin imanin wahashiyu duk da mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ridda ba lokacin da manzon Allah ya rasu sai ga musailimatul kazzab ya bayyana wannan wanda ya yi da'awar annabi ne tun zamanin manzon Allah shina da rai bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar shi ya hau halifa aiki na farko da sayyidina abubakar ya samu shine fada da waɗanda suka yi ridda yaƙi da musailima ba ƙaramar yaƙi akai ba ka duba albidaya wan nihaya na ibnu kasir mujallar na hudu shafi na ɗari uku da arba'in da hudu sayyiduna abubakar ya shirya mayaka aka tafi yaƙi da musailima binul habibil kazzab domin bayan rasuwar manzon Allah mutumin sai ƙarfi ya samu mutane masu yawan gaske ya tura Khalid binul walid da wasu manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka tafi yaƙi da musailima tare da shi akwai sojoji sama da dubu arba'in waɗanda duk sun yi imani da cewa musailima annabi ne kaga al'amarinsa ya yi ƙarfi ma'arakatul yamama aka dinga gwabza yaƙi domin a yaƙin an kashe kafirai da suke tare da musailima mutane sojoji dubu goma sha biyu musulmai kuma suka yi asaran koko suka yi wato rashin waɗanda suka yi shahada a wannan yaƙi mutane ɗari shida wanda daga cikinsu akwai mutane saba'in baki ɗayansu mahaddata ƙur'ani ne wannan yaƙi shine dalilin da ya sa daga baya sayyiduna abubakar ya ce to daga yanzu ba za mu yadda malamai su rika tafiya yaƙi ba domin idan ana asaran malamai mahaddata ƙur'ani a yaƙi haka to sai a wayi gari kuma an rasa waɗanda za su ci gaba da yaɗa kira irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ɗauki watanni ana gwabza yaƙi da musailima kafin aka ci nasara. To lokacin da aka tafi wannan yaƙin, shi wahashiyu da ya kashe Hamza ya ce to musailima ya bayyana. Da na ji labari ga wani kafiri ya bayyana yana da awar shi ma annabi ne. kultu sai na ce to la akhrujanna ila musailima ni kuwa zan fita zuwa wannan yakin ne ma la'alli aktulahu babu mamaki in yi nasara in kashe musailima idan na kashe musailima bukatata ta biya hankalina ya kwanta ba ni da sauran damuwa a duniya fa ukafi bihi hamza kaga shikenan na biya bashin hamza da shi domin dama annabi ya ce min in tafi in yi ta yaki yanda da na yi tabarna to babu kuwa alherin da zan yi wanda zai mai gurbin barnar da na yi irin in kashe wannan babban kafiri domin shi ne babban barna da ke zamanin sayiduna abubakar fakaratu ma'an nasi da ya tafi sai ya ɗauko mashinsa dama gwanin mashi ne ya ce sai na fita tare da mutane za a tafi yaƙi da musailima fakana min amrihi ma kana aka dinga gwabza yaƙi kala ya ce ni kam yakin ba abin da ya kai ni illa kashe musailima kamar yadda lokacin da aka tafi yakin uhudu ba abin da ya kai ni illa kawai in kashe hamza to wannan yakin ko ba abin da ya kai ni illa kashe musailima don haka in aka biyo ni sai in ruga a guje in je in buya bayan an wuce in fito ina dai leƙa sojoji ko zan hangi musailima ina saɗaɗawa ina bi lungu-lungu saƙo-saƙo fa'iza rajulun ƙa'imun fi salmati jidarin ranan kwatsam sai ga wani mutum ƙato yana tsaye a jikin wata katanga ka annahu jamalun aura babban mutum ya ce jarumi sa'irun ra'asi kansa a birkice babu tsifa saboda musailima boka ne yana hulɗa da aljanu kasan kuma duk wanda ke hulɗa da aljanu bai tsafta ba wanka ba tsifar kai gashi nan ƙazami ya ce habba fara'aituhu bi harbati shikenan sai na kwanto na dinga ɗaukan saiti da wannan mashi wanda na kashe hamza da shi ina ɗaukan saiti ina addu'a ya Allah ka bani nasara in ɗauki fansa kashe babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na yi in kashe wannan babban kafiri ko kamin gafara ina ɗaukar saiti fa'aba'uha baina sadiyaihi ina jefa mashin nan sai ta sauka a tsakanin wato daidai zuciyarsa hatta kharajat min baini katifaihi sai da ta fita ta tsakanin kafadunsa ta baya yace ina ganin haka sai na koma na zauna na ce alhamdulillahi bukata ta biya ina zama sai na ce qataltu bi harbati hazihi khairan nasi wa sharran nasi kun ga mashi na dinnan na kashe mafi alherin mutane da shi kuma gashi na kashe mafi sharrin mutane da shi yace to alhamdulillah na biya wancan bashi nan take wata take wata mace ta kama shela tana cewa hadha wa hashiyun yau ga wa hashiyu wa hashiyu yantaccen bawa shine wanda ya kashe abin nan musailimatul kazzab mai da'awar annabci nan da nan labari ya iso garin madina sayyiduna abubakar ya ji labari wa hashiyu ya kashe musailimatu bin habibil kazzab tun da ya ɗauki wannan fansa sai ya koma wani gari da ake kiransa hims a nan ya zauna ya yi ta kulawa da addinin musulunci har dai ya mutu zamanin sayyiduna usman yana halifanci yana da ɗa da ake kiransa harbu wanda shi ma musulmi ne ya ruwaito hadisi daga wurin shi ka duba tarihinsa cikin al-isaba fi tamyiz sahaba yana da tarihi mai tsawo kwarai mujallad na biyar shafi na 443 tahzibu tahzib da kuma taqribu tahzib mujallad na tara shafi na 126 tahzibul kamal labari na 7274 usdul gaba mujallad na hudu shafi na 138 tadridu asma'i sahaba mujallar na biyu shafi na ɗari da ashirin da bakwai da kuma al-istiab na ibnu abdulbari mujallar na hudu shafi na dubu da ɗari biyar da sittin da hudu yana da tarihi mai yawan gaske kun ga kenan babu aikin laifi da mutum zai yi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ba zai gafarta masa ba komai yawan zunubin قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا bayan an gama yakin. an dawo garin Madina. Mutanen Musailima duk sun musulunta har matar tashi, ita waccan annabiyar, ita mata musulunta. Da ta ji an kashe mijinta sai ta dawo ta musulunta. Da suka zo, Sayyiduna Abubakar sai ya ce musu, Asmi'una shay'an min Qur'ani Musailima, mutanen Yamama mun ji kun yarda da wani annabi Musailima ko? suka ce a da kenan yanzu ai mun tuba sai ce to ina son don Allah ku gaya min wani sashi na Qur'anin Musailima din nan da yake karanta muku ya ce shi ma Allah ya saukar da Qur'ani irin na manzon Allah kalu suka ce a kai kuwa halifa awa ta'afina ya khalifata rasulillah zaka yafe mana ci anya mu tunda mun musulunta a bar wannan magana mana ta kwanta ya ce labudda min zalika zan yafe muku kar ku damu ni dai ina so ku gaya min dan sashin surorin Qur'anin Musailima ya zuga ce to ga sura wata sura ya bifda'i binti bafda'in naqi lakum naqin lalma takdirin ولا الشارب تمنعين رأسك في الماء وذنبك في الطين kun san fassaran wannan wai sura guda ke na ƙur'anin musailima wanda har an samu mutum dubu arba'in suna yake wajen su kare annabcinsa wai suran ita ce ya ke kwaɗo ‘yar kwaɗi kina wa mutane kuka da daddare iyakan kuka sai dai kina da wani abin kirki kwado ba kya ɓata ruwa ba kya hana mai ɗiban ruwa a rafi ya ɗiba kuma kina da wani abin kirki wani hali na ƙwarai sai ki ɓoye kanki a cikin ruwa sannan kuma jelakki tana cikin laka to yanzu wannan sura sai duna abubakar ya fashe da dariya ya ce to na ji sura guda akwai wata ya zuka ce akwai wata suran ma wal mubazzirati zar'a wal hasidati hasda wal zariyati qamha wal tahinati tahna wal khabizati khubza wal saridati sarda واللاكمات لقما إهالة وسمنا wai fassarar suran shine ina rantsuwa da mutane manoma da suke zuwa suna suna yafa hatsi a gona ina rantsuwa da waɗanda ake turawa gonan su yi girbi ina rantsuwa da waɗanda suke noman alkama kuma ina rantsuwa da mata ɗin nan da suke surfan hatsin, ina rantsuwa da matan kuma da suke wato suke yin ƙulli da ake waina, sannan ina rantsuwa da mata da suke tuka tuwo da aka yi da wannan hatsin kuma ina rantsuwa da waɗanda suke mulmula loma sannan su haɗiye loman har ma a yi kiba sai da abi bakar ya fashe da dariya ya ce akwai wata sura suka ce abin ya isa haka su ma abin yana ba su dariya ya ce sai kun gaya ne suka ce walfilu wa ma adraka malfilu lahu zalumun tawilun wallailu damis والذئب الهامس ما قطئت أسد من رطب ولا يابس وإنا رنسوا da giwa me ya sanar da kai abin da ake cewa giwa giwa tana da dogon hanci kaji ƙura'anin musailima ya ce akwai wata sura suka dinga faɗa masurorin ga sunan dai duk shirme kuma saboda shu'umcinsa duk abin da ya ji annabi ya yi shi ma sai ya yi misali kun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin tofi a cikin wata rijiya rijiyan ta kafe Allah ya fitar da ruwa ciki da wannan labari ya iso wa musailima tun annabi bai rasu ba shi ma sai je ya dubo ta rijiya ya kira almajiran sai ku zo mu je wancan annabin ya yi tofi a cikin wata rijiya an samu ruwa ni ma zan yi suna zuwa yana tofi a ruwan ruwan gaba ɗaya sai ya kafe ya ji labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ya shayar da shuka shi ma sai ya yi alwala ya ɗauki sauran ragowar ruwan alwalan ya je ya zuba a jikin wata bishiyar dabino ko za ta yi ‘ya'ya bishiyar dabinon ba ta ‘ya'ya da ya watsa mata ruwan gaba ɗaya sai bishiyar ta bushe ta mutu akwai wasu yara da suka zo wai suka ce ya sa musu albarka da ya shafa kan wannan daga lokacin kansa ya koma kora ɗayan kuma da ya shafa kansa sai ya koma mai in'ina harshensa ya naɗe wani mutum ba shi da lafiya idansa na ciwo ya taho wai a mai addu'a ko ya samu sauki idansa yana ciwo ne da ya shafa idan sai mutumin ya makace suka ce wannan sharri ya kawo mana anya ko annabin kirki ne saboda haka babu wanda ya taba amsa wato kalubale da Allah maɗaukaki ya yi cikin Ƙur'ani idan Allah ya kai mu gobe fa'in lam taf'alu za mu dakata haka Allah shi sa albarka wa karatu akwai wasu tambayoyi da aka yi muka ce za mu jinkirta mu amsa su in mun ci gaba da karatun nan ba za mu samu dama ba وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك akwai wasu da suka rubuta suka rubuta suna wa malam marab sun marabci malam lalle an ji bayanin ku kuma an gode insha Allah sanan na biyu kamar yadda aka saba duk kowane shekara ana tunatar da yanwa cewa duk wanda zai rubuta tambaya ya rubuta tambaya da take da muhimmanci in ba ta da muhimmanci ba za a karanta ta ba ballantana a amsa ta saboda haka ana tacewa ne daidai gwargwado kuma duk wanda bai ji tambayansa ba sai ya haƙuri da Allah ya ba mu uzuri. A tambaya na farko shine wannan yana cewa assalamu alaikum malam. A menene hukuncin siyar da jakuna ga mutanen kudu alhali su cin jakunan suke yi mu kuma musulmai haramun ne a gare mu.
Ba shi da kyau a sayar makafirai jakuna tunda an san cewa ba hawa jakunan za su yi ba yanka su za su yi su ci tunda an san ga manufarsu haramun ne a sayar musu shi musulmi baya taimako wajen aiki na sabon Allah amma da kamar a kasuwa ne yana sai da jakunansa ga musulmi wani kafiri ya zo zai saya ba daidai bane ya tuhumce shi me za ka yi da wannan jaki amma hakika mun sani in dai aka kai jakuna kudu yanka su ake a ci don haka bai dace mu kuma mu saida musu ba in mun saida musu mun taimaka wajen sabon Allah
tambaya ta biyu yake cewa menene hukuncin mutumin da ya rasu yana da janaba kuma yaya za a yi masa wanka imana wani irin wanka za a masa wanda ya rasu yana da janaba wankar da za a yi mai ita ce wanka ta gawa ba wai za a yi mai wankan janaban ne sannan daga baya a masa wanka ba babu wani bambanci wanka ɗayan nan ya ɗauke kowane
a wannan yana tambayan cewa game da wa'azin da kai jiya malam ka ce kada mutum ya kira sunan mahaifinsa to ya sunan wani wanda yake kama da na mahaifinsa shi ma ba zai kira ba ba a wannan ba shakka tambayar tana da kyau mun ce ku- hadisin abu huraira ne da yake cewa kada mutum ya kira ya ambaci sunan mahaifinsa don wani yana da suna irin na mahaifinsa ba zai ki kira ba shi mahaifin nasa ne dai bai kamata ya kira shi da sunansa ba Eh, misali yana so ya magana da shi sunan babansa ya haya kamar ni kenan sai ce ya haya yi ka- ina so ka yi min kaza bai dace ba sai dai ka ce baba yi min kaza amma wani mai sunan ya haya bai zama babanka wannan al'ada ce ta hausawa mutum ya ɓoye sunan wani wanda yake daidai da sunan mahaifinsa ba karantarwa musulunci ba ne
tambaya ta gaba yake mace ce ta ce jinin hailanta ya yanke bayan sallar asuba shin ya za za ta yi wannan azumi na wannan ranan ko kuma sai washe gari
Ah, jinin hailanta ya yanke bayan asuba ta wannan kalma ta cewa bayan asuba ina fahimtar tana nufin cewa bayan alfijir ya keto kenan Na'am.
saboda haka wannan azumi ba a yin sa lokacin ai hadisi ya tabbata cewa ba a daukan azumi dole sai da sai an tabbata an kwana da niyyarsa kafin ketowar alfijir Ah, da fatan an gane
wannan yana cewa shin malam cewa da ake a cikin salatin ibrahimiya warham muhammadan kuskure ne kuma in kuskure ne to ya mutum ya kamata ya yi ba shakka cikin abubuwan da suka zo a wato kalmomi da suka zo a salatin annabi a, akwai inda ake cewa warham muhammadan kuma wannan wannan daidai lafazin bai inganta ba akwai lafuzza na, na salati masu yawa ba dole sai mun rike wannan ba a, wallahu alam
a ta- tambaya ta ƙarshe wannan ya ce su ne su- sun gaji gida wato bayan rasuwar mahaifinsu kowane ɗayansu yana da ɓangarensa sai ya kasance ɗaya daga cikinsu sai ya je auro wata mata boka ce tana yin bori a gidan to shin malam ya za su yi
eh to za su yi kokari su raba gidan kenan don bai kamata ya kawo kafira a gidan ba wanda za ta bata musu imani dole sai su raba gidan idan ya zama ba zai iya zama ba sai sai da nashi rabu ya tashi ba zai matsa ma wancan ya bar wurin ba sai dai ya mai nasiha in yaki shi sai sai da nashi ya tashi su kenan to eh, mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Masha Allah, Allah ya saka wa malam da alheri. Wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar. Kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida, Low Shopping Complex, Daura da Randa ba wannan wunti, kasuwar wunti, Bauchi, Bauchi State Nigeria. Ita ta shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su iya samu a shagonta da ke wannan adireshi. ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya cikin Hausa 08060302275 gashi a cikin Hausa da Turanci 08060302275 wassalamu alaikum warahmatullahi